الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi al-hambali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sundu yau muna sha shidda ga watan shawwal 1444 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da shidda ga watan biyar 2023 miladiya muna fata allah mana muwafaka a darasinmu na ƙarshe kafin watan ramadan mun fara kitabu sala kitabu sala muka ga ɗan tamhidi da malaye a kan sallah da ma'anarta a harshen larabci da kuma a shari'a da kuma irin mahimmancinta sannan malam mai littafi sai ya bude da babul mawaqit to a cikin babul mawaqit mun karanta hadisi na farko mun fassara shi ba mu gaba ma yustafadu min alhadith lokaci dai ya mana halin shi da haka dai yanzu za mu fara daga shi babi na farko a cikin kitabu sala sai mu karanta hadithin mu fassara sa'anan kai tsaye sai mu je zuwa ga ma yustafadu min alhadith malici babul mawaqit baban da yake bayani akan lokutan sallah wanda al-mawaqit maliki ce ana ana nufin almawaƙitu zamaniya lokaci na zamani ma'ana lokacin da aka haddade miƙaci yakan iya kasancewa kamar da muka faɗa idan aka ce wannan miƙaci ne wani wuri wanda aka haddade shi aka iyakance shi amma ya kasance wannan wuri an iyakance shi ne don ɗaukan wata niyya ta ibada kenan sai zama wannan miƙaci ne almakani kamar yadda yake a cikin ayyukan hajji kaga akwai mawaƙi ko wurare wanda ake ɗaukan niyan aikin hajji irin su zulhulaifa irin su karnul manazil irin su yalamlam waɗannan dukansu mawaƙiti ne almakaniya wuri ne da za a zo a ce in ka zo daidai nan daga nan za ka ɗirmi niyan aikin hajjinka to akwai almawaƙit a shari'a azzamaniya allah ne zai haddade wani lokaci sai ce to a daidai wannan lokacin za a yi wata ibada ta musamman kala kaza kaga Allah subhanahu wata'ala da ya iyakance ashhurul hajj watannin hajji kaga wannan ai watanni ne Allah ta'ala ya iyakance su domin a cikin su ne ake ayyukan hajji kaga wannan miƙati ne wannan ma'ana zamani ko ba haka ba haka nan ma watan ramadan Allah ya keɓance shi ya haddade shi kasance wata ne wanda ake azumta shi baki ɗaya a shekara so guda idan wannan watan ya zo kaga shi ma nan lokaci ne aka haddade domin wata ta ibada ta musamman to wanda shi ma miƙati ne zamani to haka idan muka zo baban da muke ciki akan sallah sallah ita ma tana da mawaƙi lokuta wanda aka haddade domin yin su waɗannan sallah a wuni sau biyar kowace shari'a ta faɗi ga farkon lokacin ga ƙarshen shi ina wata gani haka nan yadda ka ga watan ramadana a ce yau ya kama yau a ce ya ƙare kaga ya ƙare ko yanzu a wani ya kama shawwal ko zulhijja ko zulqada ko zulhijja ya ce zai ramadan to ita ma sallah haka nan ce a cikin wuni a bintikatirar Allah subhanahu wataala ya sanya kowace sallah an sa mata miqat az-zamani lokacin sallar asuba tana fara daga kaza tana ƙara daga kaza in lokacin fa ya ƙare ba tare da wani uzuri na shari'a ba to ko lokacin ya wuce babu ka ce haka kawai za ka tunda da gangan yanzu mutum ya ce da gangan na bana ya ramadan ba saboda ana zahi na mai da shi wajen disambar haka saboda ya ji sanyi sanyi ai kowa an yi ittifaki cewa na azumin biyu ba to sallama in dai da gangan ne ka ɗauke ta daga lokacin ta ka shigar da ita lokacin wani sallah to sallah ba ta yi ba ko ka rama bai ramu ba malamai suka ce laifin wannan ya fice rama ko a kai je ka yi ta istighfari ina ta fahimta to a shari'a an yi mawaƙit to ita ma sallah haka aka haddade mata lokaci wannan lokaci na sallah wanda shari'a ta haddade su shine sharaɗi na biyu daga cikin sharaɗin sallah mun yi sharaɗi na farko shine a ɗahara ai da muka ƙare kitabu ɗahara ne sai muka shigo mi kitabu sallah ko to ita wannan tsahara sharaɗi ne na ingancin sallah in babu ita babu sallah to yadda ka san in kai sallah ba da tsarki ba ta yi ba tsarki ba ta yi ba to haka in kai sallah ba a lokacinta ba ba ta yi ba wani ke nuna maka mahimmancin kula da lokutan sallah da yin sallah a lokacinta mana kakka yi ta kafin lokacin kuma kadda ka yarda ka bari lokacin ya wuce ina ta fahimta da haka dai wannan babul mawaqit shine sharadi na biyu daga cikin sharadan sallah bayan tsarki ya inganta to sai kuma shigar lokaci to hadisin da muka gani shine alhadisu rabi wal arba'un hadisi na 44 an abi amr الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تزد ولو تزدت لزادني wannan hadisin mun karanta shi kuma mun yi fassara shi a wancan darasi wanda ya gabata to yanzu mu fassara shi kai tsaye mu je mayus tafado hadisi ne dai na abi amr ashebani sunan shi sa'ad dan iyas yake cewa haddathani sahibu hadhihi dar mai wannan gidan ya bani labari wa ashara bi yadihi ila dari abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu sai ya nuna da hannun shi gidan abdullahi dan mas'ud yace mai wannan gidan ya bani labari qala yace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallama shi abdullahi dan mas'ud yace na tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul amali a habbu ilallahi azza wa jal wanne aiki ne ya fi soyuwa ga Allah mai girma da buwaya ƙala sai manzo ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacinta wani yana daga cikin mafi ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a bayar da sallah a lokacinta qultu sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce nace summa ayyu sanan manzo Allah bayan wannan sai wanne sai ce birrul walidaini biyayya ga iyaye kai wannan yana maka muhimmancin biyayya ga mahaifa guda biyu qultu nace summa ayyu sanan kuma wanne qala yace al jihadu fi sabilillah yin jihadi wajen ɗaukaka karmar Allah qala abla dan musudi yace haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace wannan bayani da na muku annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kai shi bani wannan labari sai ce walawista ta zartu lazadani ko walawista zartu walau istazadtu walau istazadtuhu lazadani haka ne walau istazadtuhu lazadani na'am kenan yace inda na nemi abdullahi dan mas'ud ma'ana na nemi annabi na nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara mini da ya ƙara mini kina ce mishi mi yafi yace kaza mi yafi kaza har sau uku yace to da na nemi ziyada to da ya daɗa mini to wani hadisin dai shi ma sharhin shi ya gabata na'am sai malik ya cewa ma yu'khadhu min al-hadith darasin musawo kenan ko malik ya cewa anna ahabba al-a'mali ila Allah ta'ala lalle cewa mafi soyuwan aiki zuwa ga Allah mai girma da buwaya as-salatu fi waqtiha yin sallah a lokacinta hadisin yana nuna haka summa birrul walidaini sa'annan bayan wannan biyayya ga iyaye summa jihadu fi sabilillah sa'annan yin jihadi wajen ɗaukakar mar Allah malai ce to wannan ababai da aka zaro cewa wannan Allah ya fi son shi sa'annan wannan sa'annan wannan ya ce wa zalika ba da wujudi a asulin imani wannan kuma yana kasancewa ne bayan samuwan asalin imani ina wata gani idan imani ya tabbata an samu tauhidi ingacacce to waɗannan abubuwan suke zuwa baya sai yake cewa fa'innal ibadat domin su ibadodi furu'uhu reshe ne na imani wa huwa asasuha shi imani shine gimshikin duk wani wata ibada da ka sani in an samu aqida ingantacciya an samu imani to wata ibada ta kan iya yin amfani kuma wato har a karbe ta mutum ya samu gwaggwaban ladan da aka yi alkawari a kai amma idan babu asasi babu imani to babu kowace ibada ina watan gane malik ke cewa fa'ida ta biyu yuqsadu bi hadha su'al al-a'malu al-badaniyya wannan tambaya da Abdullahi dan Mas'ud yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne Allah ya so ya zana mishi abubuwan da muka ji yace wannan tambayar ana nufi da shi ayyuka na na jiki ina watan gane ayyuka na jiki irin su sallah irin su biyayya ga iyayen irin su jihadin da sauransu mala ce bi karinati taksisil jawabi bi salati wa birri walidaini wal jihad saboda abin da ya nuna maka cewa wannan tambayar ana nihin ayyuka na jiki ne ba ayyuka na zuciya ba saboda dalilin amsar domin kaga amsar ta kunshi mi sallah kaga aiki ne badani birrul walidaini aiki ne badani jihadi aiki ne badani mala ce ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان ما لكي أتكن ونن تنبير كو أمسر بأ يبياني بأ ba a kai ba zuwa ga abin da yake ayyuka ne na zuciya wanda kuma fifitan ayyukan zuciya shine imani ina ba gane kenan wannan fifikon a ɓangaren ayyuka na jiki ne amma da za a zo ayyuka na zuciya to su sun fifici gaskiya waɗannan sun fi su muhimmanci kuma Allah ta'ala ya fi son su ana fahimta wannan na uku ma ce annal a'mala laysat fi darajatin wahidatin fil afdaliyya wannan hadisin yana nuna mana cewa ayyuka da muke aikatawa na neman kusanci zuwa ga Allah na ibada to matsayinsu ba ɗaya bane a wajen falala a wajen soyayya soyayyan ayyukan a wajen Allah malice wa inna ma ta tafawatu hasaba takribiha min Allah ta'ala ayyuka suna fifitan juna golgodon kusan mana kusanta su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala aikin da ya fi kusantar da mutum zuwa ga Allah to shi Allah ya kusan shi kuma shi yi falala shi ya yi mai girman lada wa naf'iha kuma aikin da yafi amfani wa maslahatiha da kuma maslaha kina aikin da yafi kusantar zuwa ga Allah yafi amfani ya fi zama shi ne maslaha to ya fi aikin da ba shi ba malake cewa fasa'alahu amma yanbaghi taqdimuhu minha shi yasa abla dan mas'ud sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama to wani ne ya kamata a cikin waɗannan ayyukan wanda ya kamata a gabatar da shi da farko kafin wani saboda tambayar ma kanta tana nuna maka kenan ayyuka darajar su ba ɗaya bane wani aikin yafi wani aikin ina fata gani sai fa'ida ta hudu annal a'mala tufaddalu ko tafdulu an ghairiha min ajali mahabbatin laha hadisi yana nuna cewa lalle ayyuka sukan fifitan waɗansunsu sakamakon soyayyan Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan aikin duk wani aikin da aka ce Allah ya kusan shi to ya fi wani aiki ana fahimta wannan kowane aiki na gari Allah yana son shi amma aka ce wani shine ahabbu Allah ya fi son shi to wani yana cewa ya fi wanda ba shi ba fa'ida ta shidda fadlus su'ali anil ilmi malata cikin wannan hadisin akwai falalar tambaya akan ilimi mana ɗalibin ilimi ko kuma gama garin musulmi ya tambi tambaye malami akan wata matsala wani hadisi yana nuna haka khususan al'ashiya alhamma malace musamman abubuwa masu muhimmanci idan ba san hukuncinsu ba da ƙarin bayani a kansu to ya kamata a tambaya malice faƙari a fada haza su'al na fa'an aziman kaga wannan tambayar da abladan masudi ya ma'anin salasalama ai ya fa'idantar da me amfani mai girman gaske da haka ta yi wani lokaci kai ka san ma amma idan kana so waɗansu mutane su fa'idantu to kakan iya yin tambaya babu matsala fa'ida ta bakwai tarku بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب wato mutum yakan iya barin wata tambaya akan ilimi sakamakon waɗansu sabubba limakhafati al'idijari wato saboda jin tsoron kumtatawa shi wanda za a wa tambayar kina bula ɗan masu kai ga cewa ya ce mishi wani aiki ya fi ce kaza ya ce sun man sa'annan fa ya ce kaza sa'annan wa ya ce kaza da aka yi uku sai ya dakata don kai je rika cewa sa'annan fa yana ba da amsa ya kamar ya takura mishi kamar ya tsananta mishi male ce walhaibati minal mas'uli wani lokaci kuma saboda kallon kwarjinin shi wanda ake tambayar to za a ga ya dan takaita tambayar shi sa da musulmi ke cewa da a ce na nemi annabi salama ya kara mini da ya kara mini amma saboda kai da ya tsananta mishi sai ya bari bakin wannan waɗannan su ne fa'idodi a cikin wannan hadisi sai ma yake cewa fa'ida wata fa'ida ta musamman su ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallama anil mufadalati fil a'amali fil a'amali iddata marra wato dole ki karanta hadisai zai ga cewa lalle lalle an tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan fifikon ayyuka a wurare daban-daban ba su ɗaya ba su biyu ba wannan hadisin muka ji ko to akwai wasu hadisan shi wani ya ce mishi ayyul amalu ahabbu ila Allah kuma sai ya gaya mishi waɗansu abubuwan ba na nan ba malace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yujibu ala zalika bima yunasibul maqam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada amsa ga wannan tambayar da abin da ya dacewa lokacin da yanayi kuma wa yaslubu li hali sa'il sai ya bada amsa daidai da abin da yafi dacewa ga shi mai tambayar ta kai wani yazo ce annaban Allah wani aiki yafi sai a gaya mishi daban kai ma ka zo ka ce wanne yafi kai ma sai a gaya maka daban annabi sallallahu alaihi yana kallo zuwa gami halin kowanne ina ta gane malice wali za dan haka fa innahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam taratan yaqulu wani lokaci aka ce mishi wani aiki yafi sai ce as-salatu fi waqtiha wa taratan yaqulu al-jihadu fi sabilillah wa taratan as-sadaqa wa taratan tambaye shi wani aiki yayi yace a kamar da magana wannan hadisin sallah a lokacinta a wani hadisin aka ce wani ai- aiki ya fi ya ce jihadi a wani hadisin aka ce wani aiki ya fi soyuwa zuwa ga Allah ya fi fifiko ya ce sadaka to wannan tambayoyi duka na sallallahu alaihi ya bada amsar su ne kallo zuwa ga me abin da yafi dacewa da zamanin da lokacin da shi wanda ya tambayar ina ta gane mala cewa zalika ala hasabi halil mukhatab wa ma yaliqu bihi kamar yadda muka faɗa kenan malaci kuma babu shakka wannan tambaya tambaya ce wanda take cike da hikima da kuma wanda take cike da daidaito kuma fatawa ce ga duk mutumin da yake gurin shi yana so ya yi ayyuka managarta to idan ayi irin wannan tambayar to irin wannan abubuwan za a gaya mishi domin shi addinin musulunci addini ne wanda yake tahiya da waƙi addini ne wanda yake tahiya da zamani a cikin hukumce-hukumcen shi a cikin ayyukan shi don haka ne wato ya kamata ya kasance fifiko akan ayyuka ana gina shi ne akan mi akan wannan ka'ida ana fahimta domin kowane mutum akwai aikin da ya fi dacewa da shi kuma akwai aikin da wannan aikin da shi ne zai fi cin nasara akwai mutumin da in an aiki kaza gaya mishi ba zai iya cin nasara ba to kowa sai a gaya mishi wanda ya yi dacewa a fuskantar da shi zuwa ga wannan don ya yi mi don ya samu tsira da cin nasara da haka kenan wani lokaci wani in ya tambayar sai a ce mishi sadaka a wani lokacin sai a ce sadaka ita tafi ina ta gane kamar lokacin da ake cikin yunwa ake cikin bukata idan aka ce wani aiki ya fi za a ce sadaka ciyarwa na kenan idan ana cikin kuma buƙatar zaburarwa zuwa ga yaƙi ko jihadi sai wazo wani ya yi tambaya wani aiki bisa a ce mashi jihadi idan kuma ana cikin zamanin da ɗalibai sun kasalance ba sa neman ilimi ko kuma ce dukkan musulmai ma an ba ilimi ana mishi rukunsa kai nan kashi idan aka ce wani aiki ya fi mi za a ce neman ilimin shara'a to haka abubuwan suke tafiya ina ba ta gane da haka dai wannan hadisi yana dauke da fa'idodi da dama waɗannan su ne kaɗan daga ciki sai mu tsallaka zuwa ga hadisi na gaba a cikin wannan babi na almawakit na'am na'am a yi tabi'i ne tunda shi ya yi abu da mas'udi ne yake cewa ya ba da labari kuma ya nuna gidan abdullahi dan mas'ud da haka da ni nake iya fahimta Allahu alam sai da ko za mu bincika mu gani insha Allah amma dai a siyakin kamar tabi'i ne na'am sai za mu tsallaka zuwa ga hadisi na gaba shine al-hadithul khamis wal arba'un hadisi na 45 عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس قال المروط أكيسة معلمة تكون من خز وتكون من صوف متلفعات ملتفحات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل نعم أنا كما كان يقول yawa kenan wannan hadisi hadisi ne na ummuna aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta take cewa laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli al-fajr hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana sallatar sallar asuba fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat sai waɗansu mata daga cikin muminai sai su halarci wannan sallar ta asuba tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai su je masallaci sai ai wannan sallah tare da su ya ce mutalaffi'at ma'anar shi mutalaffifat ay ghattaina abdanahunna wa ru'usahunna shine ma'ana mutalaffiati sun rufe jukukkunansu kuma sun rufe kawunansu ma'ana sun lulluɓa kenan sun sanya tufafi na shari'a bi murutihinna da tufafinsu in aka ce murutihinna daga almirtu ne bi kasril mimi malice kisa'un mukhattatun bi alwan tufa ne wanda yake da zane da launi wa zada ba'duhum annaha murabba'atun waɗansu malamai sun ce ma kaman kare ne haka idan ka ce murut ko kuma almirtu to tufa ce wadda take tana da zane da kala-kala kuma murabba ce mana kare ne ba ba tsawon shi ba ya fi faɗin shi ko faɗin shi ya fi tsawon a kenan ko ina daidai ne in ji waɗansu malaman luga kenan kenan suna sun rufe jikinsu sun sa hijabi da tufafinsu ya ce sun ma yarji'ina ila buyutihinna sannan su waɗannan matan sai su koma zuwa ga gidaddajinsu bayan an gama sallah ta ce ma ya arifu hunna ahadu babu wani ɗaya wanda zai san su zai gane su min al-ghalas saboda al-ghalas al-ghalasu mala ya yi bayani shi cewa ikhtilatu daya'u sumu'i shakuluwan hasken asuba bi zulmatin laili da duhun dare shine alghalas kenan za a ƙare wannan sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har mata su fito za su tafi gida za ka tsinkaye su ka iya fahimtar mace ce amma saboda ta lulluɓa da kuma cakuluwan hasken safiya da duhun dare ba za ka iya ganewa kowace ce ba yana ta fahimta to kaga wani hadisin yana nuna mana gaggauta sallar sallar asuba kuma malla Allah shi ganshi da gafara kenan banci ya gaya mana babul mawaƙiti ne ko babi ne wanda yake bayani akan lokutan sallah sai ya gaya mana mahimmancin yin sallah a lokaci yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so to yanzu kuma zai jiro mana hadisai waɗanda suke bayyana mana lokutan waɗannan sallan sai ya fara da sallan asuba cewa ana yin ta da jijjihi to bayan wannan hadisi akwai waɗansu hadisan daban wanda za su zo insha Allah nan gaba wanda za mu ga su ma suna bayani ne game da abin da ya shahi sallar asuba to kallo zuwa ga wannan hadisin sai malamai suka yi saɓani game da ita sallar asubar wani lokaci ne ya fi a yi ta malace ikhtalafar ulama'u fil afdali fi waqti salatin fajri malamai sun yi saɓani akan cewa wani lokaci ne wanda ya fi game da sallar asuba fa zahaba al-hanafiyatu ila al-isfari biha afdal a hanafiya suka tafi akan cewa ita wannan sallar ta asuba a yi ta a lokacin da haske ya fantsama ya bayyana suka ce ya fi idan aka ga haske taral shi ne yana isfar mana dai haske ya bayyana to suka ce wannan lokacin shi ya fi kuma suka kafa hujja da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yake yin umarni cewa asfiru bil fajri asfiru bil fajri annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku sallaci sallar asuba a cikin haske fa innahu a'zamu lil ajri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yafi girman lada ku sallaci sallar asuba ta haske domin wannan ya fi girman lada wannan hadisin a abu dawud da imamu tirmizi da imamu nasa'i duk sun fitar da wannan hadisin haka nan imamu ibn majah kuma imamu albani ya inganta wannan hadisin a cikin silsilatul ahadisu sahiha silsilatul ahadisu sahiha hadisi na 1115 manzo ya ce asfiru bil fajri a yi ta a cikin haske kaga dalilin nasu yana da ƙarfi ko sai jumhurin malamai suka tafi wa zahabar jumhuru wa minhum al'a'immatu talata jamhurin malamai suka tafi akan suka tafi daga cikinsu akwai al'imma a talata imamu malik da imamu shafi'i da ahmad bin hanbal sun tafi akan cewa za a yi ta ne sun ta yi akan cewa anna taglisa biha afdal su suka ce a yi ta a lokacin da haske da dufin dare suka cakulu shi yake shi ne galas kenan ana fahimta suka ce li a haditha kasira minha hadisul ba' suka ce saboda hadisai masu yawa da suke zancen yin sallar asuba a lokacin da duhun dare da hasken asuba suka cakule suka ce daga ciki akwai wannan hadisin na yau muna aisha wanda muke magana a kan shigo kuma suka ba da amsa ga hadisin da waɗancan hanafiya suka kafa hujja da shi cewa أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر sun ba da amsoshi da yawa amma malice amsar da tafi guda biyu ne na farko wannan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ku ku sallaci salal asuba a cikin haske suka ce abinda ake nihi imma an yurada bil amri bil isfari tahqiq tulu'ul fajr suka ce ma ya kasance abinda ake manzo sallallahu alaihi wasallam ku yi sallah a cikin haske ya kasance abinda ake nihi da shi shine mi a tabbatar da alfijir ya fito hatta la ya ta'ajjalu fa yuqi'unahu fi aqabil layl kenan har mutane ma su tabbatar da cewa alfijir ya keto kada su je su afkar da sallar asuba ami a ƙarshen dare wanda yanzu da yawa ana ana ganganci akan wannan duhu dirma da za ka ga ana sallah asuba wannan ba karamin kuskure ba ne kuma mutum ba zai dogara ba ya ce ai ga wani application nan ya ce lokaci kaza alfiji da ke ketowa wannan ya bakin nashi kuma malamai sun ce babu inda yake kuskure kamar alfijiri da alfijiri ina ga da da ko sallar isha'i ne ko sallar magariba da kawai da ya yi kuskure kuma akwai lokacin da ni na ma lokaci sai ya ce sai mun alama an yi kiran sallah rana ta fada kuma ni ina ganin ta ga ta can ta kusa fadan amma amma ba ta fada ba to mutum ba zai kafa hujja da shi ba akan kawai alfijir ya ke to ka je ka yi sallah a'a babban abin da ya kamata ya musamman idan wurare ne wanda babu hutulu da yawa to kawai a dogara ma da kallon alfijir a leƙa a ganshi ma amma kara ta yi masallaci malam dubu durum abu akwai tashi hankali kuma ga duk saɓanin da aka yi fa babu da aka yi saɓanin duhu ba su hanafiya suka ce a yi ta a haske taral ana gani sai a yi su kuma jumhur suka ce a yi ta a galas miye galas kin da haske da duhu sun cakulu wani yanayi ne kenan kenan wani yanayi ne wanda ga hasken kuma ga dan duhu duhu kenan gari ya waye amma bai taral ba suna ta fahimta to kenan kenan a abin da ya kamata kenan shine a rika hakikan cewa don kada mutum su su- mutane su rika afkar da ita wannan sallah ta asubahi ba a lokacin ta ba suka ce tafsiri na biyu ko amsa na biyu da suka ba su manzo da ya ce ma'ana asfiru bil fajiri ma'ana ku- ku ku kai sallar asuba har zuwa ga haske suka ce abin da ake nihi imma an yura da bil isfari italatul qira'ati fi salah ya kasance abin da ake nihi a tsawaita karatun a salar asabar ku yi ta yi ku yi ta yi har mi hagari ya waye domin fa innaha mustahabbatun domin ita dama ita salar asuba an so a rika tsawaita karatu a cikinta wa bi italatil qira'ati idan aka tsawaita wannan karatun kaga la yafruguna min as-salah ba za su gama wannan sallar ba hatta waqtal isfar har sai ya kai lokacin da mi haske ya ya watsu da haka dai hadisin wato ko kuma mas'alar tana nuna cewa sallar asuba da rika jinkirta ta gaskiya a tabbatar alfijir ya keto an ga haske tukwana ayi kuma ba matsala bane in kun aka kare sallar asuba a ga has- has- tarai haka ma aka fi so kun kare sallar asuban har ga tarai saboda shi ai lokaci lokaci ne ko akwai lokacin da wato yanayin duniya yadda take akan iya yi sallar asuban kuma a ɗan ja kuma a ƙaran saboda yanayin ko na damuna shi ba ko- wani irin ba ko ne yanayi bane an ƙara ma ma za ka ga har yanzu da ɗan sauran duhu duhu ko to wani lokacin kuma saboda saman babu wani matsala babu komi ana kara za a ga haske shi ne duka wannan a- abin la'akari a ciki shine kawai sallah dai a tabbata an yi ta a lokaci a tabbata an yi ta a lokaci malace ma yi ukhadhu min alhadis abinda za a dauka a cikin wannan hadisin istihbabul mubadarati ila salati subhi fi awwali waqtiha wato wannan hadisin yana nuna mana mustahabbancin ai gaugawa a yi sallar asuba a farkon lokacinta tare da tabbatar da cewa alfijir ya yi mi ya keto saboda aisha ta radiyallahu anha ta ce mi za a ƙare sallar amma a kudu hudu malice jawazu itiyanun nisa'i ilal masajidi halarcin halartar mata zuwa ga masallaci li shuhudi salati ma'a rijali domin su halarci sallah tare da maza ma'a adami khawfil fitina amma tare da mi rashin tsoron wata fitina idan a cikin tahiyyar tasu akwai fitina to su zauna a gida ko babu fitina sallaki a gida ta yi ki zo masallaci ba ta asuba ba kowace sallah bare ta asuba saboda shi asuba kaga ai lokaci ne wanda yake mi a akwai barazana a cikin shi duk wani mugu yana da yanayi ne ya laɓe ya cutar ya yi waye da sauransu ba kamar dai sauran sallolin sahiya ba ne ko ba ka ba to ba ta asuba ba ma mai irin wannan haɗarin a zawar ma ki yi a gida har ita ce da tsakariyar rana ko to mace ki yi a gida ya fi alkhairi da ki zo masallaci ya fi falala kuma to amma na salama ya gaya cewa ah, idan matanku suka nemi uzini a wajenku su je ɗakin Allah ya ce to kada ku hana su la tamna'u ima Allahi masajidallah idan bayan Allah mata suka tambaye ku za su zo masallaci sallah manzo ce kada ku hana su amma su san cewa su yi a gidan shi ya fi da kuma sahabiyat sun kasance suna yin sallah tare da sallar sallama hatta sallar asuba a cikin masallaci kamar yadda su can ba wani wariya ba ake a ce ga can wajen mata ko wajen maza sai dai kawai abinda shari'a ta nuna cewa su maza suna fara sahunsu ne daga ina daga gaba mata kuma suna farawa daga can baya shi yasa mabibicin sahun maza na gaba ina ta gani su kuma nasu mata wanda ya fi na ƙarshe to da tunda aka ga ita ta wanda sabon ƙarshe nasu ya fi mi ya fi nisa da maza ko amma suna ƙara na biyu yana za suna ƙara kusantan to kuma masu kusantan su ne mafi sharri don haka dai a sallah na mata a masallaci ba wani matsala ba ne amma dai a tabbatar da an kiyaye dokoki na musulunci shi ma ke cewa wa ma'a ta hafuzihinna min ishari an fuzihinna bizina tare da takatsatsan da kiyayewa kadda mace ta fito da wani ado da wani sutura ba na musulunci ba idan ta yi wannan to ta fi zo da fitina kuma baya halitta ta zo ta sabawa wato karantarwar musulunci na'am wannan hadisin kenan ga abubuwan da yake fa'idantar da mu sallar asuba a yi ta a lokaci kuma a tabbatar da cewa alfijirin ya fito alhadisu sadisu wal arba'un hadisi na 46 an jabir bin abdullahi رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة هكذا أو سروايين بالهجيرة هو ناش بالهجرة ني نعم طيب والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والإشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا أجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس آه إمام البخاري ده مسلم سكا فتر نسو سما هكا نوضع شهد سنة سكا غباتا ديكا دي بخاري ده مسلم سكا فتر نسو حديث جابر بن عبد الله يدالا تبتا أغريش يكي تشيوا كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli zuhra yana sallatar sallal azhar bil hajira da hajira nan wato abdullahi dan jabir dan abdullahi ya ambaci wannan can hadisin da ya gabata an fara da sallar mi asuba saboda ita ce sallar farko a wuni da ake ko shi kuma wannan hadisin ya fara da mi da azahar domin ita ce sallah ta farko da mala'ika jibrilu ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam nazar sama ke ta mala'ika jibrilu ya isko shi a ka'aba ya zo azahar ya fara zama suka yi azahar ya koma ya zo aka yi la'asar aka yi magariba aka yi isha'i tukun aka yi asuba to wannan kallo zuwa ga farkon sallan da aka fara mala'ika ya zo aka yi ita ce sallan azawar to annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatar ta ne bil hajira idan aka ce al hajira mali ce hiya shiddatul harri ba'da zawal tsananin zafin rana bayan gushewar rana daga tsakiyar sama shine hajira to manzo sallama yana yin sallar azhar idan rana ta gushe daga tsakiyar sama a tsakiyar rana kenan daga tafi gushe daga tsakiyar sama ya ce wal asra kuma ya sallaci sallar la'asar wa shamsu naqiyya rana tana kalmana na ƙiya safiya tana wanka kama na rana ba ta da wani duhu ba ta fara ba wannan alamar na cewa za ta fara ina wata fahimta kasan daga ƙarya hudun nan ta ɗan gangara wajen kaga ai za ta yi wani ɗan dis haka ko ba ka ba to yana sallattan sallar la'asar tana ranarta shi ma'ana naqiya bi ma'ana safiya mali ce lam tadkhuluha sufratun wala taghayyur mana babu wani masar masare da ya shiga wannan rana kuma babu wani canji da ta samu an fahimta to a lokacin da yake sallatar ne sallar la'asar wal maghriba annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallatar sallar maghriba idza wajabat ay saqatat wa ghabat yani ash-shams kenan idan sallar asuba kai sallar magariba yace yana sallatanta idza wajabat ma'ana idan rana ta fada ta boye wal isha'a yana sallatar sallar isha'i ahyanan wa ahyanan mana wani lokaci lokaci kaza ita ba batta da lokaci fix wanda aka aka aji sallar isha'i shi ne yake fassara maka ma'anan ahyanan wa ahyanan yake cewa idza ra'ahumush tama'u idan manzo ya ga cewa sahabbai sun taru ajjal sai gaggauta ta mana wa ya gaggauta ta kafin lokacin ta a ya gaggauta ta bayan wannan wato shafa'in ne ya ya gushe to a lokacin lokacin isha ya shigo to daga bayan wannan in lokacin ta ya shiga in yi sun taru to sai ya yi ta da maza wa idza ra'ahum abta'u idan ya ga cewa su sahabban sun yi nawa kenan ma'ana ba su zo ba a taru ba akhar sai ya jinkirta ta kuma jinkirtawan kamar yadda za mu gani shi ya fi a kai ta kamar yaushe kashi ma'ana kashi daga cikin ukun dare na farko yanzu a ce rana tana kawo hada karfe shidda alfijir ya fito karfe biyar misali awa sha ɗaya kenan ko in ka raba shi sau uku nawa za a samu uku da rabi ko to daga faɗawar rana in ta kuwa faɗa karfe shidda za a yi bakwai takwas tara da rabi to kamar tara da rabi zuwa goma shine lokacin da ya fi na sallar isha kamar yadda za mu gani ina ba ta gani kenan dai wato yana gaggauta da in yaga sun taru to don kada ya mi ya takura musu sai ya sallah sai su ta amma in yaga ba su zo ba to za a jinkirta har a dan kai a dan raka dare kaɗan ya ce wa subu kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalliha bi ghalasi wato sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar ta da lokacin da hasken safiya da duhun dare suka ɗan cakulu kamar da yadda ya gabata malaki cewa fa'ida yufhamu min hadar hadisi afdaliyatul mubadara bi salati zuhuri mutlaqan ana fahimta a cikin wannan hadisin falalar gaggauta sallar azahar a sake ba tare da wani kaidi ba ya hadisi kake nuna ko mala ce walakinahu mukhassasun bi hadisi abi huraira sai dai wannan hadisi ma'ana wannan hadisin game da abin da ya shahi salal azhar to an yi takhsisin shi an kebance shi ne da hadisin abu huraira idan tabbata a gare shi manzo yake cewa idza shtadda al-harru fa abridu bis sala annabi yace sallallahu alaihi wasallam idan zafi ya tsananta zafin rana kenan ya ce to ku sanyaya sallah sai ce fa'inna shiddatal ardi min faihi jahannam domin tsananin zafin ranan yana daga ma'ana kamar mu ce tiriri ko lumfashin wutar jahannama to ga wani hadisin buhari da muslim suka fitar da shi to ne nuna maka kenan ita sallar azahar ana so a sanyaya ta ana so a sanyaya ta to ya ne sanyayawa yadda malamai suke ta bayani shi ne ma'ana a ƙara lokacinta a ƙara lokacinta ta kai kamar karhe biyu karhe biyu da rabi haka ina wata na fahimta ko kuma a wannan wani fahimta ta ce ko kuma a yi ta da maza-maza tunda idan aka ce ibrad mana a sanyaya ta to a yanzu kamar misali haka yanzu ana tsananin zahi ne to a zawar ɗin tana shiga kamar sha biyu da minti ashirin bai kai da talatin sha biyu da ashirin da ɗan wani abu to da za a ce a yi ta sha biyu da arba'in ya fi a barta a yi ta ƙarfi ɗaya tun da ayi za ka ga kamar shi zahir ranar ana ƙara ta ne yana ƙaruwa ana ta yaya yana ƙaruwa ana ta yaya yana ƙaruwa to da aka ce ibradinta shine a ƙara lokacin sai kamar sha biyu da rabi ko sha biyu da minti arba'in sai ka ce bari in tura ta sai in kai ta ƙarfe ɗaya da rabi to ko tsananin zafin ne kashe ko ba ka ba zafin ya fi karuwa za ga digira a lokacin zai haura arba'in da wani kaza amma ta yi ma a sha biyu da kazan bai wuce digiran bai wuce arba'in kuma talatin da tara ko abin da kama da haka to inda ya haƙiƙanin gaskiya a sanya yatan ne to yadda a kai ta can wajen ƙarfe biyu ƙarfe biyu da rabi tun da na kare bi da rama an ya sauko sai ya je wajen uku ma yake saukowa to yadda kai ta can wajen uku haka aje aje can har ma a huce a huce wannan din tun da da gaga ita a zaur din kowace ake karhe bi ce yadda ka san a wani littafi aka rubuta ko ba wani littafin da aka rubuta duk littafin da yake bayani akan sallah sai a ce in rana ta gushe daga tsakiyar sama amma yanzu a gaskiya ilimi ya ya yaɗi gaskiya yanzu kan ka samu da ake sallah ƙarfe bin to nema ne sai wanda hanyar wani san bayyana aka saka ba amma dai mafi yawa za ka sallah tsakankanin sha biyu da rabi ƙarfe ɗaya ƙarfe ɗaya da rabi galibin yanzu kowa da kowa ma gaskiya sai da ɗiku da ake ake kaiwa ƙarfe biyu to shi a ƙarfe biyu ma an kai lokaci ya yi kuma a lokaci kai kama waye ce sai karhe bin kakkak suna koyi limana labari shi in ya shiga ma da mantarkin shi yana tsaye duk kun yi sauwa kawai yana kallo daga karhe bi cak ta yi sai ce a ta da kama hawa ya zama mai hoton lokaci to kowane lokaci a shar'ance an faɗe shi ga farkon shi ga ƙarshen shi bayan da aka yi amfani da yar aka ce lokaci kaza kuma lokacin da ake haddade wannan lokuta akwai manzarkin babu kuma yanzu in ka ce da lokaci za ka tsaya cak to a zaharkin ka je a zaharkin amma ka isa kama magariba irin wannan magariba ka ce ai kawai kare shidda ake yinta baka isa ba wata ya gani ga shiddan taka ta yi amma kuma ga ranar nan ana ganin ta asuba ma baka mata haka nan ba gara gara asuba a yi tunda da inda rana bata wuce bayan cikin lokaci ne yakan iya yin wannan amma dai magariba to baka saka tsira mata lokaci ba to yadda kaga da magariban sauran duka haka suke kowace yanayi yana canza akwai rani akwai damina akwai sanyi kowanne lokacin wato alamun da shari'a ta ba da za in ka diwa manta zaga yana caccanzawa a lokacin da za a samu zawali a cikin rani to a cikin sanyi ba haka bane zawalin a cikin sanyi sai ga wani lokaci a sha biyu ko da minti biyu ko da uku sai ga tuni a zahar yayi zama da ke ba bibiya ba muke kawai mu da haka da ake ta wani abu almuhim wato ita sallar azahar annabi salama ya ce idan tsananin zahin rana ya tsananta to a sanyaya ta to sanyaya wallahu alam shi dai sanyi aka ce ko to amma dai mafi yawan malamai suna bayani a dan tura ta gaba ne kama a ce ka yi ta a farkon musamman a yanzu in ka yi ta a farkon kaga ai ka haƙƙaƙa wani mi wani matsalabu shar'i na yin sallah a farkon lokaci ko baka ba kuma a daidai lokacin sai in zo- ya yi hidan dama dama kamar an samu aiki da hadisin wallahu alam don haka dai a nan mala yana gaya mana cewa sallolin an yi bayanin cewa kowane a yi shi a farkon lokacin shi to amma ita sallar a zahar ita a kowane hadisin da ya zo ke nuna cewa hadisin abi huraira idan zahin ya yawa to a dan jinkirta a jinkirta ta zuwa ga wannan male ce wa fi haddi- wa fi hadisi khabbab inda muslim qala shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi ramda falam a yushkina khabbab yake cewa mun kai kukanmu wajen annabi sallallahu alaihi wasallama zafin rana akan cewa sallah a ɗan ƙara sanyaya ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai karɓi wannan kuka namu ba yuridu annahum talabu ta'khir az-zuhr malaci abinda ake nihi sun kai kukan su wajen manzo sallallahu alaihi wasallama cewa a jinkirta sallar azhar ila waqtil ibrad zuwa ga akaita lokacin mi lokacin da rana za ta yi sanyi falam yujibuhum manzo sallallahu alaihi wasallama bai karba musu ba wa zalika li khashyati khuruj al-waqt malamai suka ce wannan kuma saboda jin tsoron kada mi kan lokacin ya huta kenan nan akan iya tura ta a tura ta haccan ƙarshen lokaci kamar ƙarfe uku da rabi a uku da rabi alasar rabi ta shiga ko a yanzu uku da rabi yana gaba ta shiga eh ta shiga uku da rabi to kahin nan shi da ma'ana a ce ko kamar ita ukun tunda su ne ma suka yi ma'ana a ƙara har a ci gaba sai manzo ya ƙiya saboda mi tsoron kar in aka ƙara aimi a fita daga lokacin kenan kaga sanyayawar ana da dama a yi inda ya aza musa in an samu sanyawa to a kai shi biyu biyu da rabi uku duka ba ma matsala bane a shara ina wata gani malai ce ma yu'khazu min alhadith abubuwan da zamu dauka wannan hadisin na farko shine falalan gaggauta gaugawa yin sallah a lokacinta ma'adal isha banda sallar isha ko saboda ita mun ga cewa ba tsaida mata lokaci ba tsayayye mafi yawa jinkirta ce yake yi amma yaga sun taru sai kuma dan kai takura musu sai musu sallah malaci abin da ya fi fa'ida ta biyu abin da ya fi game da sallar isha'i shine a jinkirta ta ya kasance ma akwai a kai hayya zuwa kashi ɗaya daga cikin ukun dare na harko kenan kamar yadda hadisai da yawa suka inganta akan wannan sai dai idan masu sallah suka haɗu to manzo sallallahu alaihi yana yi musu sallah saboda mi kai ya tsananta musu game da jira wani yana so a yi sallah ta to shikenan sai a yi sallah malaci abin da ya fi ga limami ya rika kula da halin mamu fa'ida ta nawa ta uku limami ya rika kula da halin mamu minat takfifi tare da mi a rika sauƙaƙawa a rika sauƙaƙawa ya ce amma ma'al itimami tare a mahawar cika sallar ke kakkace kai ɗan sauƙi ne kuma sallar ta ƙi cika a cika sallar amma tare da kallon yanayin sumamin musamman akwai tsofaffi a ciki to liman sai ya dan kuma ko ya sa kuma wani mara lafiya a da tare da shi to yake gaugawa kai amma kowane rukuni a dai a cika shi kada a a tawaye shi kuma limami babu laifi ya tsawaita sallah amma ba tare da takurawa ba sannan ka harari lokuta waɗanda suke mutane suna cikin tsawaci babu takura babu kaza babu kaza na haya dan tsawaita babu ne shi fa'ida ta hudu a cikin wannan hadisin akwai dalili akan wato yin sallar asuba a lokaci na galas shine a yi ta a cikin haske-haske da duhu suna cakule a cikin wannan hadisi kuma akwai dalili akan cewa sallar jama'a ita tafi a tabbatar da ita akan yin sallah a a farkon lokaci ko da mutum shiɗe ne an gane wannan yin sallah a cikin jama'a shi ya fi da a zo da sallan a farkon lokacinta ai an yi umarni a yi sallah a farkon lokaci ko to farkon lokacin da ya zo sai kai ɗaya ne to ka haƙura a kai lokaci tsakiyar lokaci ko ƙarshen lokaci ma a samu jam'i shi ya fi da kai ɗaya kai aimi ka yi a farkon lokaci shi ne malaki yake faɗa a nan malaci wannan kuma saboda wato kula da kuma kiyaye a halin jama'a musamman a cikin sallar isha'i da sauransu insha Allah kenan akan wannan hadisi za mu tsaya sauran bayanai insha Allah dai akan lokutan sallah za su zo bi iznillah muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik yawa ta ne farkon hadisi darasinmu na 19 ne ko ba na 18 ba kenan darasi ne na 19